Sama da sauraronmu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, kamar dai yadda aka saba a gidan rediyo da talabijin na duniya. Na gabatar da shirinsa kai tsaye shiri na musamman, musamman shirinmu na barka da asuba, shirin da ya ɗauki suna cututtukan duniya. Cututtukan duniya yau za mu tashi ne kashi na biyar, kamar yadda muka yi na ɗaya na biyu na uku har muka yi na hudu yau ga na biyar tare da yardan Allah. Allah ya amince wanda ya ba mu dama muka zo a wannan ɗakin magana. Ga munan tare da abokana aikinmu don gabatar da wannan shiri in Allah ya yarda. Bari mu tafi a lissafin kalanda ta Islam yau muna ranar 29 ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya yi daidai da goma sha takwas ga watan a juin maladiya aikar annabi isa alaihi salatu wasalam 2023 masu kalamu sai a gyara zama don binmu a cikin sashe na biyar in allah yarda a cikin cututtukan duniya gabaninmu tsunduma muna baran addu'a a gurin dukkan malamai magada annabawa kuma malamai hitila ta duniya muna gaishe su gaisuwa irin ta musamman sannan kuma ne musa fatan alheri da ƙoƙarin da suke yi da an sa su da ba a sa su ba su dai kullum abin su na Allah ne sannan muna isar da gaisuwar mu ga saraki iyaye na ƙasa muna jinjina musu kwarai da anniya musamman wanda suke a birnin Yama a yanzu suna biye da mu sau da kafa sun zo a wannan taron da aka ce masa sezok sannan kuma sai mu shiga a cikin gaisuwa zuwa ga dukkan ma'aikata musamman wanda yake da nauyi da lodi wanda ya fi na kowa kasan akwai cikin lodi akwai lodi akwai wani baton da na gani a cikin tarihi aka ce ya fi kowane batu duniya daukan kaya to shine shugaban kasa shugaban jamhuriya da wallahi shi addaludi ya gyara shi addaludi in kuma ya daidai shi addaludi yawa mana isa da gaisuwar magaresa tare da ministocinsa tare da 'yan majalisar dokoki mayan daraktoci daban-daban musamman shugaban kamfanin wutar lantarki 'yan kwanaki da aka yi mun ji ba daɗi da nan wallahi mun ji ba daɗi za a gyara
wannan nan wallahi mun ji ba daɗi malam rashin wutar lantarki kaga ba wutar nan to garin nan bai da bambanci da ƙauye a haka kwarai kuma matakai na na bautar da ku eh tun da ba ku iya kira makan ku wutar da za ta wadatar da ku kenan sai a bautar da ku da wannan to ina zuwa ina zuwa
na faɗa muku ciwo na sani wai abin ne da ciwo ka san Hitler wanda suke ce ma Hitler wanda ya mulki duniya idan shi na son shi kai ma ƙasa hari shi ta da yaƙi akwai wani system to da shi ke bi na'am shine abu na farko in za a fara kai hari akwai hari na sama akwai na ƙasa hari na sama wurin da ake fara kai ma hari shine inda ƙasa take ajiyar abinci na'am da inda take ajiyar ruwa a'a wuta ba wuta ba inda take ajiyar makamai yawwa daga abinci makamai to yanzu kuma ƙasa in an samu dama a jan sekre kamar ss wanda ke a jan sekre waɗanda masu farin kaya in sun samu shiga cikin ƙasar to sai su yi ƙoƙari su kai hari likita duk inda wani babban dokta yake sai a kashe shi
ka a yi maganin waɗanda shi kenan ƙasa nan da nan za ta bayarwa sojoji babu ba mai halbi sosai tare da su abinci wanda za a taimaka ma 'yan ƙasa da shi an ƙare sannan kuma waɗanda in an yi ma mutane rauni za su musu magani sai da aita mutu to kaga na ruwan burguzu ni kawai
Allah ga ta malam na rance da Allah idan idan kana irin tuno da wannan magana in dai mutum dan ƙasa Afirka ne ya tsaya yan natsu sai ga shi shi to me to yi haka haka wato ilimin ne da babu da sun kare kai wannan wuri sai a kai gidan ruwa da gidan wuta su ne na ƙarshe da an buge waɗanga an buge ku.
kamar yadda irin yakin in ka ɗauko yaƙi na tun na musulunci tun yaƙi na da da an taho da ma wurin ruwa ake tarya da da babu tantani wurin masha ruwa da an koro ka kai gajin kishirwa ga shikenan mayaka na nan magana ta ƙare kenan ma ba a halbe ka ba kishirwa za ta kashe ka kanka za ka mika kanka ka saranda eh dole a bani ruwa in sha ai an san wurin da ake karya lagon maza kai jama'a eh to technically yanzu system ne international ai in ka dibi Putin ya yakin Ukraine in ka diba ai wuraren wuta suna daga cikin wuraren da ake kai mahari kwarai saboda mi saboda yanzu in jama'a ta ji ba daɗi sai hijira in sun kai hijira kenan babu wanda a ciki sai soja kenan sai a yi wuta gaba da gaba alga ta malam domin Allah domin Allah Afirka na cikin matsala abinda ka sa abinda yake ɗaure min kai kafin ci gaba kuma kullun yanzu wani in ka tambaye shi sai ka je na cewa shi ba zai iya rayuwa ba ba za iya ci gaba ba sai da wannan mutanen eh abinda yasa saboda ka san su mutane ne mu mutane ne to abin amma su sun tsaza kwakwalwarsu don ta yi bincike ta gane yadda ake sauƙaƙa al'amura mu kuma mun ƙi yarda da har yanzu mu ta yi aiki
an aje ta wuri biyu zuwa uku.
Dan Afirka da kake gani hatta da wanda ya karatu kana ji an ce mai profesa ne na geography, profesa ne na histoire, profesa ne na technology, profesa duk mahi yawancin su tunanin su da mutumin gari bambancin su shine sun je sun koyi yaren turawa.
Suna nan dai.
Tambani biya dalili.
A to gashi ko gaga.
Wanda bai iya ƙara wani abu ya rage wani abu. to ai yana da matsayin abin ga yanzu na nan da nake ta yi dallas university african sai ka iske modul na shekara talatin shi na aka aiki da shi modul na shekara talatin ilimi ya ci gaba shekara talatin amma profesa in ya taso sai ba ku modul ya ce ka ku je ku harin su ba yanzu ma muna gani cikin makarantun mu ba waɗanda muka isko har yanzu dai akwai wasu kwas nan da ake yi har yanzu tun waɗannan ne shi ne wannan takardar da ya ba su a ɗan reshashin da ya haɗa ya ba ɗalibai shekara talatin ilimi na ci gaba kuma nan na ake ba wani abun da za a ƙara ko a rage to ina bambancin shi da mutumin da bai karatu ba mi aka ƙara mi aka rage sai dai wannan akwai rage turanci duk wani abu da muke zance kaza kaza mutanen nan bincike suka yi kuma sun yarda da ilimi yana da muhimmanci kuma sun bashi muhimmanci shi yasa kullum sai dai muga sun yi musaya sai dai an zo wurin taro kan akwai faransanci to da ingilishi ba mutum na ganin ya kowa saboda ya iya faransai ko ya iya angali amma bai iya kera komai ba kaga abin sai dai a ci Allah ya kyauta irin kamar abubuwan da suka shafi suka ga mutu ya kai wani ansayen sharshar ya kai waye waye fa shine fa in kuma an kai wasa su da za su amfanuwa da ilimin nashi don su sun yarda ilimi na da kima yanzu ba za ka iske mutum profesa ne a can turai matsayin da ake bashi in ya shigo na ranga in bai an ba abinci ba sai mai wahala can yana da matsayi sosai saboda wannan ilimi ana amfani akwai waɗanda kishi na ke sa su zo Afirka wata ɗaya wata biyu ko sati ɗaya su zaka an taimaka ma al'umma su koma can dole saboda nan din ba ta zaunuwa ai kana cikin su tunda kai ma kishin ne yasa ka dawo nan tunda an yi maka kai iri daban-daban a wasu kasashe almajirancin ka ilimin ka ya kai da an yi maka tai a wuraren daban-daban a irin kasashen da na taba zana su wanda aka so ka zauna can da irin wasu albashi guda biyu har da wasu gidaje da motoci da kuma in ma an so a yi maka tayin wata tsaleliya amma duk da haka kace a'a waɗannan abubuwa idan mutum ya bi su wata rana zai yi nadama bayan shekara talatin zuwa arba'in. Yanzu kaga can akwai masana ta kowane fage. Suna iya tsayawa don su yi su yi aiki. Nan kuma muna da kishirwa. To amma a daure kamar dole sai kana da kishin naka zaka daure ma wahalarka. To kenan idan ya zama to masanan mu na Afirka da ke kasashe daban-daban ko na Turawa ko na Amerika ko na Larabawa kullum abin da suke tunani ya za su yi su su ji daɗi da su da matansu da 'ya'yansu su manta da al'ummarsu ba da za mu ci gaba. babu ranar da za mu ci gaba sai dai a hankali.
In ka alaza ta malam mutane sun fahimta da cewa a dawowar ka gida don isar da waɗannan saƙon.
Babu matsala ba mu sani ba mu dai za mu isar da saƙon.
Suna ganin su amfani.
Wani ba zai gani ai karambani da a kira ana yi lahiya kake. Wani kuma yana gani ana ɓata mishi abincin shi.
To alaga ta malam ni abin da ni so da a ce dai ina da hanyar da zan iya cewa na taɓa faɗin magana su ɗaya a ire-iren ku ne ya kamata su zama za su ba da shawara ga magabata abinda aka ce masa sai special.
A ba matsala mu yanzu da ni ana da aka ji ai mu muna isar da sako ne wanda yana kai ga kowa.
Na'am.
Abinda muke fata dai duk abinda zamu faɗi mu san mun yi don Allah. Abu na biyu ya zamanto abinda mun ka faɗi mun haɗe abu mun haɗe shi daidai ba da karkata da zuwa ga wani son rai ba. To ko da rai ko babu rai.
Wata rana.
gaskiya za ta yi halinta.
Za a fahimta.
Shi na kamata mu gane. Bari dan baka misali da gare shi sai mu wuce.
Sai mu wuce eh.
annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi zo da addinin musulunci amma lokacin da ya bar duniya musulunci bai musulmi ba su wuce dubbai ba haka ko ba haka ba kuma ya tsaya ne a waɗansu yankuna a cikin ƙasashen laraba bai nisa a duniya ba amma kuma yau addinin musulunci ya game duniya gaba ɗaya yanzu musulmi ba dubbai ba ne ba miliyoyi ba ne yawa biliyoyi ake zance tun da za a wuce biliyan ɗaya har an shiga biliyan na biyu har ana tunanin yanzu a shiga na uku to kaga kenan ashe ba dole ba ne kai za ka ganin nasarar da abin da ka faɗa Na'am.
kai dai yanzu turai bari in baka wani misali wanga na addini To, to.
ta yi turai Na'am.
mutumin da ya kirkiro mota Na'am.
motar da ya hawa Eh.
ta wahala ce Kwarai.
wadda Da ta- tana hayaki ana a hana sa- hayaki a sa a sa mata sharbon sharbon ko ta itace.
ko to yanzu an kai inda wannan tunanin nashi an kara shi har ya kai motocin suna tsaye ba ka jin kukan su Akwai waɗanda ma caji na aka yi.
to akwai wanda ba ba a cajin su da rana suke aiki Aiki.
kaga a shi abin da kamata mu fahimta Mm.
shi tu- su turawan nan da muka ga sun ci gaba yanzu ko ma baya shekara nawa aka yi suna wahala kafin su gina kasashen su shekara 400 500 Suna wahala.
ko ba haka ba Sun daɗe.
to dan afirka shi bai yarda shi gina shi shi ba ice ruwa ba wani ya zo ya ci shi dai ya san shi zai bashi ruwa shi zai cin wannan icen in ya ci ya kare ya Shi ga sare.
rayuwa ta ta kusan kariya sai ya sare Ya sare.
abinan shi to shi ta ta can kowa shi mai sai ku ta kan
Idan Allah ya ta mana wani abin da yake wahal da mu.
a dole babu tunanin kamar ba mu tunanin ka san babban matsalar mu Eh. Na'am.
ba mu tunanin
Bari in- Na gaba.
Eh bari in yi wanga abin saboda wani ma'ana za su zo.
suwa za su zo bayan Na'am.
na biyu ba mu tunanin wa yake dama da ni hagu da ni gaba da ni baya da ni sama da ni ƙasa da ni Mhm.
shi yasa kowa rayuwar da yake yi shi mai hishe shi ta yake yi
Ba a firki.
ba afirka kenan shi shi alaga ta malam dan adam idan ya ilmantu Mhm.
ko yana da wani abu da zai iya yi kamar yadda annabin rahama ya yi Eh, shin sallallahu alaihi wasallam.
shin ya shi me- ya kamata a ce wannan ilman ilman ilmanta tashi ta il- ta amfani al'umma dama asalin ilimi ya amfani wa ya- ba ya- ba kan shi ba ba kenan.
in in ilimi kai kaɗai zai amfana kenan bai zan ilimi ba to asalin ilimi ai dan saboda ya amfani miliyarorin mutane yau mutum nawa yake hawa mota kwarai mutum nawa yake amfani da wutar lantarki Sosai.
mutum nawa yake amfani da kyamara Na'am.
mutum nawa yake amfani da tv mutum nawa yake amfani da salula Mhm.
duk waɗanda sun kirkiro su mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ne amma Suka fara.
yanzu Suka- miliyoyin mutane suke amfani da su kuma Allah ɗaya san inda abin zai tsaya wannan shine asalin ilimi yanzu alaga ta malam muna kai ga irin waɗanga abubuwan idan mun mai da a hankali dama Afirkawa dama ai shi abu biyu ne in kana son ka ci gaba Oh, kaka na za a yi.
farko ka raba kanka da girman kai raunin ciya ka san shi In dan ya iya afirka magana.
dibo kai ga koya mai karatu kai ga koya mai aiki kuma kai ai yaron shi daga baya eh kai ai yaron shi don sai ka jire shi ya hito ya ci abinci ya yi wanka sannan ya to ka koya mai aiki kai kai da an mai gidan shi kai zaka kuwa karhe bakwai da rabi shi sai karhe goma sha ɗaya da rabi ya kare wanka ya ci to ya kare abin da shi kai sannan ya zo koyon aiki shi dan afirka yawwa dan afirka kenan na biyu idan ana son a ci gaba dama kuma sai an sa ilimi gaban komai mun tafi faɗin gwagga Mhm.
mulki bai shiga gaban kuɗi wai bai shiga gaban ilimi Ilimi.
kuɗi ba su shiga gaban ilimi ilimi shi shine ne gaba.
jagora duk in an ka sa waɗanga gaba abin rugujewa zai yi to yanzu ko suna aka tattara yanzu dibo bari in baka misali To.
ɗauki shugaban ƙasa wanda za a cewa wanda shi ya fi kowace ƙasar da ake take tun ƙaho da kanta Amerika.
Na'am.
Yanzu shugaban ƙasa Amerika kowa ya ga lokacin da Donald Trump ya fito na fito da masanan shari'a masanan shari'a a kasar duk abin da ya so ya yi akwai Suka ƙi.
masana suka ƙi yarda kuma suka taka mishi burki me yasa saboda ilimin nan shine gaba yanzu misali idan ka ɗauki mutum to ta yi mutum na shugaban ƙasa sai To.
an ka kawo mutum bai da lahiya to ana so a bashi magani La to hauli.
zai iya mai operation zai iya bashi magani an ba aikin shi bane an taba ka kamar shi shi shi shugaban kasa na na ai, dan uwa ko uwa ko uba Allah sai a kawo bai da lafiya shi kan shi ana shi likita kan shi in an ka kai shi likita me zai yi likita za me yasa ya je likitan bai iya ba kan shi magani tunda yana da karfin mulki To, dibu wannan matsalar ɗan Afirka kenan. Abu na biyu sai kumya. Babu mai jin kumya a ganin shi yana neman yana aiki. Kana fahimta ta kuma ya ji ya ji kumya a ganin shi yana neman ilimi sai ɗan Afirka. Bature in kayi baki kamar bakin tukunya baki kirin idan kana da kwanya da kai zai aiki.
babu ruwan shi da jan Wani wancan na shi ko ɗan gidansu ne ko ɗan shi ne ko wabin shi ne ba ruwan shi da shi don ya san nan ba zai samun abin da yake bukata ba. Waɗannan abubuwan su ne suka zo suka yi mana katutu kuma dama nasoshi ko cikin sahih bukhari in ka diba an ce mimani la ya ta'allama ne.
Mm.
Akwai mimun guda biyu kasan an ka ce miyan arad da Hausa Mm.
to mimun da larabci sunanta mimun sai a ce mimani Mm.
mimun biyu ba su taɓa samun ilimi ba.
kamar kaka Mustahyin Na.
mai jin kumya eh wa mustakbir da mai girman kai.
waɗanda biyu ba su samu sannan kuma sai malamai suka ƙara wani abu akwai mimun ta uku shine almalula Mm.
shine mutumin da yake eh, mai yawan gajiya mai saurin gajiya Ehe.
domin duk abin da ka ga an ce maka babban abu ne a duniya to shina buƙatar jajircewa sai mutum ya jajirce ba a samun shugabanci sai an jajirce ba a samun ka gane ko wato neman dukiya sai an jajirce ba a samun ilimi sai an jajirce amma jajircewa ka ba ita za ta baka ba hanya ce ta neman samu kuma sai in Allah ya so gaskiya to shi yasa akwai wani malami da ya wani baituttuka wani sha'ir ne da ya ga ana karatu to yake son ya nuna ga abubuwan da ke sa wa dan adam bai samun ilimi don muna tare ne da matasa muji sai yake cewa qalat masailu suhnuni liqari'iha na'am bil kaddi tudraku minha kulla mastatara na'am masailu suhnun wani malami ne cikin fiqhul malikiya malaman malikiya sun san shi to shi na da wasu masail ya tattaro wasu masaloli na ilimi to sai wani adib kamar a ce wani wanda ya ilimin kamar adab adabi kana cewa adabin hausa literature kenan literature sai yayi waɗansu waƙe baitutuka yake cewa qalat masail suhnun masail suhnun sun yi magana kaga sun ya mai da su kamar dan adam ne qari iha sun kace mai karatun su waɗannan masalolin bil kaddi tudraku minha kullu mastatara bil kaddi sai an sha wahala tudraku za a cimma za a rishiki in ji malaman zaure min ha daga waɗannan masail kulla mastatara duk abin da ya ɓoyu ma'ana sai ka tsaya ka jajirce ka karanta ka yi tambaya ka tambayi mallan ka maimaita ya ce to sai ta ce lan shi ku sha'iri ce lan ya bulugal ilma battalun duk mutumin da a ɗan zaman banza shine battal ba zai taɓa samun ilimi ba ko al'aqil ana kiran shi aqil ana kiran shi battal lan ya bulugal ilma battalun ɗan zaman banza bai taɓa samun karatu ba wala kasilun da kuma mai kasala wala malulun da mai zahin kosawa nan da nan nan da nan wala man ya'laful bashara da wanda yake son yayi mu'amala da mutane ko da yaushe kaga da mace da yaro su kaman mage suke ko musa kullum so su kai kana kusa gare su kana sha haji su ko gayu so su kai a zamna a sha shayi a shayi a sha shisha a yi kallon mata kuma a yi kallon kwallo a yi kallon tv a yi kallon internet shikenan sannan biki na sahe daban na rana daban na dare daban wake-wake raye-raye muna nan muna jiran mu ci gaba wala manya alaful bashara a haka shi yasa kasashen da aka ci gaba komai yana da nashi lokaci iyalin kana da nasu lokaci iyayen kana da lokaci ma'aikata na da lokaci dan afirka babu ma wani tsari cikin harkar shi haka na aka tsaya duk a sagaga shi ke nan kuma jiran aka yi nan da nan afirka ta ci gaba shi ya tun wadu haha muna nan muna mahulki sai muga afirka ta gina kanta ta zan wata babbar kasa a duniya hanyoyi na tran da sauransu kawai muna nan kasan ne kasan da afirka ya saba da maji wai cikin film sai a yi maji kawai sai ga abu burr ya zama wai wannan abu shi garin to ba Allah na da kun fa kunu ba yanzu mashin ne ake jira haka shi ne aka rada jira alaji malam alaji mu shiga cikin karatu saboda in muka fo ga magana muka fo ga magana sai lokaci ya kare ma ba a ba shiga cikin mawdu'in ba
ga abin haushi da takeici malam wannan sai sai tara mutum abin nan to alaga ta malam bar mu shiga a cikin shirin kai tsaye duk waɗanda suke kiran mu ko aika mana sako ba yanzu ne muke iya amsa ba ko ko mu gaida su kai tsaye saboda muna cikin shiri idan Allah ya ba mu iko za mu rage mintuna biyu za mu karanta sakonnin ku in Allah ya so yarda to bar mu shiga a cikin shirin amma tare da taimakon injiniya Abubakar Kacalla da Abdulkadir su ne suke bisa na'urori daban-daban tare da Abdulkarim Bube wanda ya haɗa mana kyamarori sai kuma a Muhammad Sani wanda yake tare da mu a yanzu haka wanda yake tare da malam tare da shi malami abokin tafiya a malam Abdulmalik na Imam Malik sai ni jagoran shirin sunana Alhaji Abubakar Grambe nake cewa za mu shiga cikin cututtukan duniya kashi na biyar malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa na cikin ƙasa da wajen ƙasa muna gaishe ku gaba ɗaya da kuma dukkan yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gidan tv da rediyo na duniya kenan to alhaji kamar yadda mun kai shimfiɗa cewa wannan wato maudu'i an sanya mishi suna cututtukan duniya rashin lafiya na duniya wanda duniya take fama da shi eh mun ɗauko kan abin da ya shafi abin da ya shafi aƙida ko abin da ya shafi ubangiji muka fara da shi Allah subhanahu wa ta'ala to muna cikin wannan ne dai har lokaci ke ta muna halin sa kuma ba mu kai karshen sa ba to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya.
Amin malam.
Alaji mun ɗauko cututtuka mun yi bayanin akidodi daban-daban game da Ubangiji. Ko ba haka ba, mun kawo 'yan nihilism ko nihilism waɗanda suke cewa babu Allah, negativity total duty. Mun kawo 'yan da waɗanda sun kai kusa da su agnosticism da kuma waɗanda ke kira agnostic waɗanda suke cewa su ba su ce babu Allah ba amma sai science ta yi bincike tun da suna shiga cikin laboratoire to shi ko yalo shi na Allah zai shiga cikin laboratoire a ai laboratoire akwai Allah shi ne alaji ba mu san mu yadda dai za a yi ba ne kaga kenan dai haƙƙi ba ta tashi ne ba gano da su ba su gano tun da bai shiga to ina za su zo su ɗebo Allah har su shiga cikin laboratoire su yi da shirin su gane akwai kaga wannan hayaniya ta yawa. To da waɗanda sun ka zo kuma sun ka ce ‘yan politeis.
Su politeis.
Ayyo Allah daban-daban na. Mun kawo misallan su waɗanda sun ka ce akwai Allah sheri shine duhu akwai Allah alkhairi shine haske akwai mushrikan Laraba da sun ka ce mala'iku ‘ya'ya na Allah ne akwai Kiristoci da suka ce Maryam Allah Isa Allah da Ruhi mai tsarki ko kuma sun ka ce Maryam ba Allah bace muka kawo kuma misali Yahuda da sun ka ce Uzairu dan Allah ne ko ba haka ba duk dai muka ta bayanai gurgurdon abin da ya bayyana gare mu. To a yau alaji za mu tashi kashi na biyar a cikin wata aƙida da ake kira 'yan alhululiya.
Ita ma ciwon duniya.
Wani ciwo ne daga cikin ciwon duniya.
To.
An gane ko alhululiya.
Me ake fassara To in an ka ce halla da larabci, halla da ha ƙarami. An gane ko da lamun. Shi na da ma'anoni alal aƙalla wanda ke tashi akan su guda uku.
To.
Lori lokaci in an ka ce halla shine abu ya halatta, nan ne malam Bahaushe ce halla. Wani lokaci in an ka ce halla shine abu ya warware shi, shi yasa ake cewa hallalal mas'ala. Ya yi analiz, ya yi bayanin mas'ala an gane ta. Analyzing. Sannan kuma akwai halla shi ko ya sabko a cikin abu. shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul taha an gane ko wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من أدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي Na'am.
Fa yahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Wannan shine abin da qurra sun ka karanta da shi illa kisa'i daga cikin qurra guda goma shi ya karanta wato fa yahulla alaikum ghadabi wa man yahlul yayyima wato ha'un don ma yace fa yahulla kaga wadansu su ce fa yahilla wanga kuma wa man yahlil shi ko sai karanta wa man yahlul dan kare iya bambanta na'am tunda akwai dalibai suna sai malamai sun kace in ya shahi halacci sai a ce halla yahillu ya halatta in an ka ce halla ya hullu ya warware abu ko da abu na wanda yake addame an warware shi koko abu na da ilimi wanda ya rike ba mutane sun kasa warware shi sai aka wato ya rikice sai aka warware shi to amma kenan kaga su kowanne guda guda suke dauka shi wanga halla ya hillu na halacci bakin nan ya tsaya ba a cewa ya hullu shi ko wanga halla ya hullu na warwarewa ba a cewa ya hillu amma shi na sabkowa ana iya cewa halla ya hillu ya sabka kuma ana cewa halla ya hullu ya sabka kaga qira'at kuma sun yi tasiri a cikin ilimin lugha ina fata ana fahimta ta idan ka duba cikin wato at-tadribatu al-lughawiyya littafi mujalladi na uku na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya akwai wannan bayani kuma in kana son ka kare wannan qira'at sai kuma cikin littafin da sun kai bayanin qira'at kama ash-shamil fi al-qira'at al-ilmat al-ashr al-kawamil da kuma al-muyassar fi al-qira'at al-14 da kuma sauran littattafai da sun kai bayanin yadda ake taujihi kan ilmul qira'at to wanga al-hululiyya din ba na halacci bane madalla ba wancan bane na warware abu wanda ake gani ko wanda ba a gani a'a na sabkowa ne ciwon ga ciwon yawwa domin Allah ya ce wa man yahlil alaihi ghadabi duk wanda kushi na ya sauko masa ko ko wa man yahlul alaihi ghadabi wanda kushi na ya sauko masa Azerbaijan.
An gane ko?
Na'am.
To su alhululiya suna daga cikin 'yan polytheism.
Suna ciki.
Suna ciki. Domin su suna ganin cewa Allah da kanshi wal iyadu billah Mm.
sai ya sabko ya shiga cikin halittun shi.
Kuma
Na wata, fata wata sabuwa.
ina fata ana fahimta.
A'a, kuma ina gane a alaga.
To wannan yana daga cikin abin da ya sa waɗansu sun ɗauki cewa ababen da suke bauta ma za su taimaka musu ne su kai su ga Allah kamar waɗanda suke bauta ma gumaka da wani abu walladina takhadhu min dunihi awliya amana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa Na'am, na'am.
waɗansu kuma sai suka sa tsammanin cewa Allah ne da kanshi ya sabko cikin abin da suke bauta ba Tabbitan. Yana nan ciki.
yana nan ciki Kamar yadda suka ce.
kamar da suke cewa Na'am.
to yanzu misali ina da musamman wannan akida To.
yanzu idan muka ɗauka alhululiya kaga yanzu cikin ilimin kiristanci Mm.
Trinity kenan.
Eh, Ko Trinity.
Eh.
Su suna ganin cewa an samu matsala. Paske an ce annabi Isa annabin Allah ne, Mhm.
kuma an ce Allah ne. Kaga matsala ta zo.
Nan wuri.
Sannan kuma an ce Maryam wasu sun ce Allah ce, wasu sun ce ba Allah ba ce.
Mhm.
To yanzu inda rikici shike, Nana.
in an ce Maryam Mm.
ba Allah ba ce, Mm.
kenan yanzu kamar wal iyazu Na'am.
billah Mm.
tajisimi ya shigo To.
kamar siffanta Allah a bashi jiki Na'am.
to ya an kai Allah ya sadu da ɗan adam ya aihe Allah
Eh, gaskiya. Na ina ga wannan magana hankali bai dauka.
ɗai kenan To.
na biyu in kuma mun ce Maryam Allah ce kenan tun da na Allah ya karkasu kaga an samu Allah namiji To.
diye An samu mace.
an samu Allah mace To.
DS da Faransanci duk da Mhm.
yake English mu ba mu san abin da Ba su sauran su ce ka ba faɗi gwada za shi su ba.
cewa Kaka.
gwada da su za su cewa Su dai.
woman god ko god woman Woman.
ko wu god za a cewa duk dai Eh.
gashi nan dai shin wai shin Allah ne kenan yanzu an samu Allah namiji an samu Allah mace an gane ko sannan kuma suka sadu kuma suka haifi Allah Inna lillahi wa inna ilaihi.
kaga kenan kusantar da Allah zuwa ga dan adam ya shigo cikin wannan akida ma'ana Ya ana shigo.
son a maida Allah kamar dan adam ne Kuma abin da ya zama wasan wasan wasan yara.
adalla Na'am, alaji Na'am.
to waɗansu daga ciki sai sun kashe cikin matsala Yanzu i- irin wannan addinai su ne suka kakasu a cikin duniya.
Allah.
Kuma sun fi kowa ƙarfi da kuɗi da- da manyan mutane a sun san ciki.
hanyoyin da ake bi a yada addinan da ba na gaskiya ba To to.
mu a wajen mu Na.
tun da su waɗanda sun ka imani waɗannan abubuwa ne na gaskiya kaga tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun lokacin mulkin mallaka Mhm.
hanyoyin da ake bi a yada mulkin mallaka To.
ka san turai lokacin da za a mamaye afirka mutum uku ne ke bayan da na taɓa hudin wannan na farko Tuna shi eh, yan yanzu.
si- yan siyasar turai jagororinta jagorori.
tunda wannan akwai sarakai a wannan lokaci akwai waɗanda ba sarakai bane idan su faransa Amma dai an kai akwai jagorori.
revolution française an gane ko Mhm.
na biyu masu kuɗin turai Masu kuɗin waɗanda suke son turai.
su wawashe dukiyar afirka Afirka.
na uku masu addinin turai shi ko addinin turai kiristanci ne da protestant da catholic su ne suka fi karfi su kuma suna son su yada addinin su kenan waɗanda sai suka haɗa shi yasa kake ganin mulkin mallaka tare da kiristanci ya shigo afirka Su- Na fahimta nasu jihadi ne suka yi a ilimanci.
yawwa kuma suka haɗa kai tare da wanda za su taimaka musu shi yasa har yanzu matsalar da muke cikin ta yanzu nan waɗanga mutum uku su ne matsalar afirka da Har ƙasashen larabawa yanzu?
a bari ka ji ta To.
shugabannin nan turai su suke son su ba shugabannin ƙasashen larabawa da na afirka da na ƙasashen musulmi umarni Umarni. To.
masu kuɗin turai manya-manyan kamfuna za mu zo cikin wani ciwo na duniya da ake kira wato al al'aulama Kayan mu.
ana yi- mun kai can ana kiran shi globalization da english Na- ana kiran shi da faransanci mondialization waɗannan masu mondialization kenan Masu su ne mayar kuɗi.
waɗanda suke son su mai da tsarin duniya bisa ga abu guda don su wawashe arzikin ƙasashen da ba su da ƙarfi Su suke ba masu kuɗaɗen mu umarni.
yawwa to su su za su yi finansan makamai rebellion duk wani abu na hargitsi wanda za a tayar don saboda a tsace arzikinmu su za su Da su taimaka za ma a yi gwamnati.
amfani.
su ba ke taimaka ma 'yan siyasar da za su hau don su cimma burinsu masu makamai a kasashen turai kamfuna Eh.
suna daga cikin masu su zuba makudan kuɗaɗe mahaukatan kuɗaɗe saboda wani ɗan siyasa ya zo ya takali wasu kasashe ya kirkira musu da ai ƙarya da kasada.
ta'addanci ya Mm.
kirkira musu revo- re- rebellion sai a ce babu zaman lafiya dole sai an je an yi yaƙi saboda in an kai wannan yaƙin za su samu makudan kuɗaɗe Su sai da makamai kuma su tsatso Yawwa.
wani abu.
su ko kamfunan da ke haƙar ma'adanai su ko tasu- eh, kaka su ta yanke tsaka sai zama to kina ana can ana yaki dan Afirka na kashe dan Afirka balarabe na kashe balarabe musulmi na kashe musulmi su ku kuna can sun kai ku cikin wurin da ake aje yan hijira ana in ma babu wurin yan hijira ana jeho muku abinci da can cikin jirgi su kuma suna can suna ya soso tsari suna tsatsa kuna ya soso yawwa in ba ta kai ya soso ba sai kana da ƙarfi da zaka ya soso shine kada alaga ta malam kayan ka ci gaba abinda yake abinda yake kara tunasar da su su al'umma kaga wannan magana da kake yi duka mutanen da suke kasashen duniya masu kera makamai ba ba gwamnati bane kamfanunuka ne akwai daban-daban waɗanda aikin su kenan an saidawa an ba su dama suna da lasisi su kera makamai yawwa to yanzu kenan sai mutum na uku mai yada addinin shi kenan waɗanda laituwala su ko sai suka samu dama ta su zo su gina ta kurna yauwa to yanzu an taho tare kowa shi na tashi mission shi yasa kake da ana kiransu yan mission masu mission wace mission sun ka zo da ita Allah ga ta malam dole a ce mu da yaƙi a to ai kara a bayyana ta gari su shi dan politik na turai da sojan turai ya zo ne mission kin shi ya ruguza mulkin Afirka da na kasashen Laraba ya azana shi to shi ko mai kuɗin turai ya zo ne shi tsace arziki shi talautar da yan Afirka saboda a ci gaba da mulka su wanga ya zo ya yada addini shi domin afirka akwai inda an zuwa iske musulunci akwai inda an zuwa iske wasu addinai ne wasu arnani kenan za a dora su akan addini kenan sai zama to alƙiblar duniya ta koma eh da ta siyasa da ta addinin da ta tattalin arziki tana can wajen masu majalisar manipulation kin gaba ɗaya yana can ka je abin da sirrin wanda shi na abin da ake fafutuka kan shi kuma kullum shi na abba su yarda ba a sabu canji kuma har yanzu ba su bari ba ya za su bari sai dai in wuta ta yi wuta kuma yi za ta yi
to yanzu duk da wanga abin da da da da algata malam ka fito da shi ko da akwai da dama sun sani amma yanzu da dama matasa musamman waɗanda suke karatu da mutanen da suke biyan mu da sau da kafa shin shin mutane yau za su tashi daga irin wannan a'a tsaya ka ji dibo duk wa'azin da za ka yi ma mutum in bai ji ciwo da ran shi ba shi da kanshi yayi kishin kanshi babu cirin da za a samu canji duk yadda za ka yi mutum wa'azi ka ja aya ka ja hadisi ka yi mai bayanai matukar ba shi ne ya yadda ba ya gane cewa ya kamata in yi kishin kaina babu ranar da za a samun canji akwai wani sha'ir daga cikin shu'ara na larabawa al-mu'allaqat ake ci musu kuma ana kiransu shu'ara ul-jahiliya akwai inda an kada shidda akwai inda an kada bakwai akwai inda an kada sha biyu an gane ko to ɗaya daga cikin su ana kiran shi tarafa shine yake cewa wa malama nafsi mithlaha liya la'imun wala sadda faqri mithla ma malakat yadi yace wa ma lama nafsi lama da larabci shine lama ya lumu zargi ba wanda ya zargi ni ma'ana ya mini fada na kaso kanka mithla haliya la'imun babu wanda ya zargi raina irin ni in zauna in yi maka yana hada kai da kanka wala sadda faqri mithla ma malakat yadi yace ba abin da ya taba toshe min talauci irin abin da hannuna ya mallaka kai in kana da yan biyu biyu dala biyu bari mu ce dala biyu kana ce yan biyu ba ke ba su ba su kowa ga gane to yawwa dala biyu ko yan baka ido eh eh duka ne ko ba haka nan ba ko mu ce naira biyu to in su gare ka su ne za su toshe maka talauci duk kuɗin da a duniya waɗanda ba naka ba ba su ka da komai To ai ka san matsala alaga ta malam ba Afirka shi kullun hangen kuɗin da suke can turai.
Ya kaji wanda ya kuwa kuɗi duk duniya zuwa ana cewa Bill Gates na ba.
Eh Bill Gates.
To yanzu in kana jin yunwa kuɗin Bill Gates suna iya sai ma abinci.
Ina ka gane.
To kaga ashe abin da ke maganin ce maka talauci shine abin da Allah ya baka.
Da shi za ka yi amfani.
Shi yasa in ba mu gane wannan ba duk rayuwar mu cikin matsala take karewa yanzu kaga sallah ce attahi mutum yana da jakkar shi goma sha biyar ya ce so bunsurun shi sai mata ta ce ita ba ta cin naman bunsuru wari shi kai sai an ce an siyo mata rago na jikka 150 shi kuma da 150 to ba ka faɗa musu shi annabi yana son namun a to ai ita ce wata shi annabi na ita ba annabi ta ba ai ba ai ba wayi ba Allah ya saka ka Allah ya saka ka to shi shugaban shugaban duniya da gaba ɗaya kuma tsaya ka ji ina so in hudu ta magana to wai nan yadda ai nasi ya da farko ma cewa an kai ka a ajina ma an hana a shari'a musulunci kwata-kwata duk naman da an ka kai ya kwana. Daga baya an ka ce to a ce kashi ɗai.
Ya halifofi da suka yi A aje kashi ɗai. Na'am. Tun zamanin manzo Allah sallallahu sannan kuma a raba kashi ɗaya. Ai sadaka da kashi ɗaya. To wai in duk musulmi na da halin da zai yi layya wa za a ɗan ma.
Eh kuma gaskiya kawa.
Wallahi. Sai haka mutum wai shi na tunanin dole sai ya yi layya. To wai kana tunanin dole sai ka yi layya in da an ka ce ai sadaka to wa za a baka hare da ba kowa. dan an san da bai yiwuwa kowa shi layya shi yasa aka kasa wannan to amma saboda layyat ka gane ba ta Allah aka son ai ba mu ka san layyan mu galibi sai dai Allah shi amsa wace iri ta layyan mu ta farko wadda aka yi mata ake ma layya mata yanzu za ga mutum da miliyan ɗari samari bai layya sai sai baban shi rago shi ne sai ba mutum ashirin rago amma shi bai Amma shi bai bai.
aure ba na ɗaya kenan ko musulmi na Allah ya saka ka kai na biyu to
wa ake yi malayya ɗaya iya duk mutanen da kaga suna ta kokarin a ciwo bashi yanzu mutum na cin bashin jikka ɗari shi sai rago wallahi ba don Allah shi amsa ba Allah shi Idan amsa iya.
kar shi amsa uwa dai uba dai suka Oho.
dace ba son ɗaya na su tsi bara bai so ta ba son tsaye ɗaya na su wani tsi tsaye wani wani shi yasa sai kaga yayi ragon ya sai ragon shi bale ma wani shi zancen sadaka ba bai kota su ba da an kurmushe soya na wata ta a suye shi a aje mai shi can a daka mai tanka ana dan azo mai saman dan Yana tare shi na dan- kururus, kururus.
a kai ko shi yasa layyar Allah da shi kyauta shi ko Allah babu ruwa ne da nama eh Allah babu ruwa ne da jini Allah ba ba ba Ba- ba ba ba- dodona ba bale ka ce- Allah ba maye na ba Allah ba ruwan shi da jini To.
Allah ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha Na'am.
walakin yanaluhu taqwa minkum aiwa naman da kuke yankawa ba ku ba Allah ga cin shi ba Allah bai bukatar nama jini Allah bai bukatar jini don Allah ba maye na ba kuma Allah ba dodona ba eh bale ku zuba mai jini no no no no no ba duci bane ba abinda da Allah Allah ya ana yanka kawo zuciya to na'am shi yasa kaga dan Afirka yana kaɗa kai ne cikin matsala saboda irin waɗannan matsaloli ya ƙi yarda an ka ce in ruwanka ba su ishe ka wanka kai ba gurmadan ka to shi ke to ba a yarda ba shi ne yanzu matsalar da mu muke fama da ita Ka- sannan yanzu kuma tsaya ka ji To.
dan mun shigo cikin lokacin layya ka san kasashen mu daga an ce ayi muna addu'a Allah ya samu na albarka Allah ya samu na albarka au au sai ga mutum to yanzu mm.
ya keɓe jika ɗari biyar Mhm.
ya tura masa rakunan shi sarakunan shi Ka gane ko? Ko daidai sirikan shi, kana ga daidai sirikai.
je ka mm.
kana jina Mm.
layya an ɗauko list Mm.
yan List siya- ta yan- takarda.
yan siyasa Dama Ba- ana ba rubuta.
ba duka ba Mm.
sai ga an ɗauka to za a bada rago wani militan muna koko an yanka za a bada nama wani notur militan wani notur militan da ya kai ga wani mutum kanin uba ne na sai ai sute amma ba farti guda yau zai ce wanga kun dami su Sun dame dare shi. Tunda yana wani farshi.
shi yanzu har da sadaka ta nama ko ko ragunan da zaka rabu babu na na dan oka Magana- babu na magana abin sai na Allah.
bilitan to kaga sai zamanto matsalar da take faruwa kenan an yi abin don saboda a taimaki masu karamin rauni amma sai abin ya juya yanzu kaga misali sai ga mutum ya tu- ya ya sai ragon jika 150 ya tura musu biki ne sai sai wa- musamman wanda iyayen shi suke kauye daidai sai sai bunsu na jikka bakwai da rabi Mm.
sai a tura musu an kace wani lahiya sai tito ka san ai na daji Eh.
wai uba Wani daji.
na daji Wancan na daji.
uba na daji kuma yanzu sai ya sai gezner eh ya sa ya shi da shi da mata ta yi kuma ya tura musu rukin shi a sai gezner ya yi son ya ga sarakuwar shi eh da surukin shi kaya.
cikin kaya amma sai shi bidi wani dan yadi yadi na jikka uku da Sai- rabi sai aka a musu ce uba ne.
kowa ce ka san na daji na babu ruwan su babu ruwan su gona shi kai suka wai zuwa bai jin kumya a ga uban shi cikin mummunan sutura amma yana jin kumya a ga surukin shi cikin mummunan sutura
eh waɗanda an waje su kuma eh na can nesa na dandin nan waɗanda an waje masu Yan neman dandi.
kuɗi da masu neman kuɗi dai bari mu ce Dai da dai, dai waɗanda a faransa da wanda a amurka da wanda a turai da wanda a waje yana neman kuɗi shi ko sai ka ga kuɗin da zai turuwa fa bai fa yarda a uwa tai da uban shi su san ya turo wani abu ko Ina dala na bai suka- turo ina na suka tura a su?
sai ya nemi wani wuri ko ta banki ko ta dai hanyoyin da ake turo kuɗi eh ko kuma ya nemo wani mutum ya bashi ya ce in ka zo ga abin da za ka kai wani ba komi bai tura mahaifin shi kai malam wannan al'amari sai ka iske wani kuma sai a tura ma mamashi amma shi tsoho an maida shi ka san mace in tana da ɗiya sai ta sa su zaman to rebel Eh, da- musamman dama in kaga ita- suna ita ce, da ita hali ce, ita in ce.
suna da hali kai baka da hali Ita ce.
kai ka gina su yanzu sun girma Eh.
to musamman in ka- yanka sun girma kai yo mata kishiya Mm.
sai ta ce to sai ta batunka ai sai a turo mata kuɗi ita ta sai raguna kai kuma ta barka tun da kayi aure a barkar dan bunsuru sai ta koma gehe tana dariya ai na taba jin wata tana ta wallahi baban gana ku hayaniya gare a kwarai ko in dai yana ta- suna aiki in tana dai ta son tsaya ga samun kuɗi.
hayaniya a yanzu a ƙarshe za ta ce mishi mahaukaci in ta tsaya ga hayaniya ai ta A, wannan gama.
haka nan ne.
wannan bala'i sai ta shirya maka shi duk yadda za a yi ta hana ai zaman lahiya sai ta yi haka ku kuma kun kasa ganewa baban ku na da shekara 60 Eh.
ko 65 70 mamman ku ta kai shekara 60 baban ku na da 70 ba ta aihuwa kuma ba ta yarda shi kusanci ba ta yarda.
shi ko shi na da bukata da a ga baban ka wajen Dan haka.
kare ko a kama shi gidan karuwai ko a kama shi yana zina da a gan shi yayi aure kai magana da duka so in gaya ba ka zaɓi wadda kake so ba abin da ya sha min kai kuma babu wanda ya kamin labarin wani don ka wani zuciya a an riga an kame wallahi babu wannan an kame labari abin da ke faruwa cikin rayuwa alaga ta mala to alaji mu aji wannan su waɗanda mutum guda uku ta ina suke yaɗa mulkin su na ɗanga ukun da muka yi da muka faɗa ta ina suke yaɗa muka ce masu addinin addinan su da da su masu addini to tsaya ka ji na'am na farko sai a kirkiro gidajen likita duk inda ka ga gidan likita na da wanda shekara ɗari na can baya na turawa babban manufar shi saboda 'yan afirka su yarda da cewa in an kashe su za a yi musu magani tun da yanzu an zo an yaƙe ku sai a yi maka magani a ce an taimake ka jama'a kai malam kana jina sannan kuma ya ba da dama kullum ana tare da ku an san rashin lafiyar ku an san raunin ku hanya ta farko kenan na biyu a kawo muku abinci hanya ce ta zamanar da waɗannan mutanen a cikin ƙasashen mu dan taimako da za a kawo muku a'a mai sharuɗa malam kana nufin wannan abin duk da akai can ba ba dan Allah bane a yau da Allah Allah sun kai da shi sannan kuma daga ciki za a yi kokari a kawo jami'an tsaro na waje to su zamanto suna kula da jami'an tsaron kuma suna kula da abin da yake faruwa a cikin population na hudu za a kirkiro ONG ONG na taimako da za su ga kauyuka su san duk abin da hatta da gwamnatocin ku san shi ba su sun san shi eh kai ko labarin da suke da shi da irin kayan aikin da suke da su masu aiki da satellite waɗanda ba sai sun bi ta ƙasar kuma nawa akwai sun san kana fahimta ta to wannan gidajen likita da ONG ONG duk hanyoyi ne na yada addinansu da tabbatar da tsarin su wanda sun ka kafa suna nan suna biye da shi da kuma irin jami'an tsaron da za su shigo a cikin kasashen ku waɗanda da sunan ko taimaka muku ga aiki ko ko kaza duk dai wannan wato surveillance ne ana na ana fake da ku a gani ko motsa ko kutsawa ba tsarin ilimi wanda an ka kawo wanda za a karantar da 'yan afirka cewa kasan har ba komai bane iyayensu ba komai bane kasashen su ba komai bane ku dai iya turanci kuma ku biya ma turawa biya bukatocin su a cikin kasashen ku na larabawa da na afirka da na kasashen musulmai alaji kaji abin da ake ciki sai mu to zo ga alhururiya to alhururiya alaji na'am alhururiya sai sun ka ce Allah ya sabko cikin halittun shi.
Cikin halittun shi.
Ina matsala ta taso sai an ka fara discussion sama aƙida.
Aƙida.
Yesu almasihu mu a wajen musulmi ba abin rinawa ba ne.
ba.
Manzon Allah ne na cikin ulul azmi na rusul.
Sosai.
To amma wasu suka ce Allah ne. To sai an ka to wajen tambaya. Parce que inda kristoci suka samu matsala a can turai ma. Da sun ka ce Allah uku ne guda. Mathematician na turai sun ka ce a'a bai uku ta dan ta lume kuma ta zama guda.
Bai yiwa an ka ce ku kashi an kai ta kashe su. Shi yasa sun ka kafirci ma addini sun ka ce addini ya koma cikin coci. Abu na biyu sun ka ce alhuruliya an ka samu matsala ta biyu.
To.
Allah dai daban dan adam daban.
To.
Sai sun ka ce to yanzu Allah halla fi wal iyadu billah fi jismi Isa Allah ya sauka cikin jismi Isa yanzu sun rasa yadda za su yi sun ce Allah ne ko gashi dan adam yana tafiya sai sun ka ce kote biyu gare shi kote biyu tsaya ka ji na tsaya al-insanu da larabci shine dan adam sai sun ka ce to Yesu almasihu yana da koke da kote na annasutu kote ina annasutu kana ji na kote ina shina da kote na Allah kuma shine Allahu daga Allahu na kaga kenan wato da Allah da da adam sai an ka game sai an ka game an ka zama guda
astaghfirullah inna lillahi wa inna ilaihi to kana ji na'am wannan abin yana daga cikin abin da har yanzu manyan su suke neman amsa kan shi sun kasa ba san ba paske a ce Allah ya ci tuwo Allah ya sha hora misali tun da yake bauta wancan da ya hora a dace Allah yana cin abinci yana cin abin sha kuma Allah zai je dush kuma daga baya kuma Allah ne to kaga irin waɗannan matsalolin su ne suka ta shiga to shi yasa akwai wata tambaya da an kai musu akwai masana da suke musu tambaya kan irin wannan na'am kun ce Yesu almasihu Allah ne na'am
to abin tambaya a nan me yasa cikin bibul shi Yesu almasihu shike roƙon Allah shi ce ubangiji na eh ubangiji na to shi kuma Allah kuma yace ma Allah ubangiji na kuma Allah shi roƙi Allah ba ta yi
kaga ba ta yi kaga akwai abin tambaya abu na biyu an ce Yesu almasihu ya mutu kwana uku to Allah shi na mutuwa
sabuwa kenan abinda Allah halitta kuma shi ƙarfin Allah baiwa na biyu kenan na uku yanzu an ka ce Yesu almasihu Allah ne waɗannan allolin da aka ce guda uku to ya an ce game suke kana fahimta ta to in Yesu almasihu ya mutu kenan sashen Allah na ya mutu akwai sashe na Allah ya fara Allah ya fara lize kamar yana abin gara aka ta mutu ji sasha sasha Allah na ya mutu kwana uku sannan kuma komo ya rayuwa sannan kuma aka ce a'a to rarrabe suki kafin ce ni to kenan sashen Allah ya mutu da ƙasa sashen Allah na can sama daga baya wancan ya tayi in rayu ko kuma aka ce to duk Allah guda ne to to in ana nufin Yesu almasihu Allah ne da shi wancan Allah duk haɗe suke gaba ɗaya allolin nan to in Yesu almasihu ya mutu ya kamata wancan shi ma shi ma shi mutu shi ma shi mutu to in sun ka mutu gaba ɗai to ita duniyan nan da an kai kwana uku ka san cewa an kai kwana uku to wani ya gudanar da duk abin da ke gudana a cikin duniya kafin kwanan nan uku ga Allah na cewa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi ma bai kama Allah balle bacci inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ke rike da sammai da kasai ta fuska yadda ba za su rubuta ba su ruguje an tazula ai Allah tazula ne waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim ai Allah tamida bihim dan ka kasa ta karkata da mutane Allah ya ba wai dan ta karkata da mutane ba yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah na bayyana muku ayoyi dan kakku bace ba dan ku bace ba sai ka kaddara labun na'am to idan Allah ya yi bacci ko Allah ya yi gangadi yanzu ɗauki misali tun da gare ka kana rike da salula sai an gaji ya dauke ka mi kagajin tayi a za a dura za ta ta ko to in bacci ne fa a shi kenan kuma to yanzu an ce Allah ya kwana ba wai mutuwa ba to wa rike da duniya
tambaya ce kake kenan eh alashi to kaga abin to shi yasa alhululiyya sun kace Allah ya sabko cikin dan adam sai sun kace to kote biyu agga wato shi Yesu almasihu to shi yasa ganin waɗanda suke da irin wannan aqida suna ta kokarin misali su nuna cewa a'a kote biyu ne akwai kote iman akwai kote na Allah haka na aka yi ta jujjuya su to waɗannan aqidu bin da ke kira ga wato kamar matasa masu karatu musamman fage na addini da kuma wayar ma al'umma da kai na farko su nemi littattafan da suka yi magana kan aƙidodi na duniya ko an faransai ko kuma angale ko da larabci musamman da larabci akwai wani littafi almusu a almuyassara fil ahzabi fil ahzabi wal firq wal adyan al mu'asira littafi ne mai kyau sannan akwai littafi al qawaid al usuliyya al mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jamaa war radd ala al mukhalifi ya kamata alimi ilmi ya neme shi sannan kuma ka nemi le dictionnaire na su turawan nasu dai in ka ji an wadi wata kalima ko ta aqida ce ko ba ta aqida ba musamman term term scientific da philosophic bincika ka bincika shin wai mi suka nu ruhi da wannan abin sannan ka ɗauko shi cikin addini muka gani shin ya dace da addini ko bai dace da addini ba.
Kamar yadda muka yi makon jiya sai a sa kalmomi cikin cikin wani wani wani babban kundi sai kai ta sinye yawa baka san kalmomin da suka ba wanda an ka tura shi ba gani shi ka ta wata duniya ba yi shi ya tsaya ma zai shi duba shi karanta ai shi ba tsaya zai yi duba shi karanta ba to kai da baka san kalma yadda take ba baka san mai daure ka bace ko kuma mai kawo muku matsala ce shi a shi ba ta daure shi tunda in yayi sun yi tura za su ba shi nashi na goro al'umma shi tare za a daurewa to wajen ma al'umma matsala ke a to shi bai jama al'umma matsala ba tunda shi ya hita
yanzu shi shi da afirka lisan shi kenan kalkil din shi kenan jiwa ta wuce kan shi ta hada kan duk wanda take so wannan shine tunanin da yake kai mu kuma wannan ga ka dauke shi matsala dauka shi tun daga cikin rayuwar mu ta fami da ta gida da daga nan matsaloli suke farawa daga nan yanzu kana ganin mutum sai a ce maka wata unguwa ta samu da ruwa wani sai ce shi ina ruwa ne ina ruwa ne tun da gida ne ta lumi mu sha mai kai kaga mutum ya zo ya yanzu kaga kamar yanzu rayuwar da muke yi lokacin ruwa ne ga ruwa nan amma wani sai kaga ya yadda za a yi tudu ya cika duk gidajen makwabtan shi su cika da shi shi su duk abin da zai faru da bai faru ba tunanin mu ne bai da kyau shi yasa ba mu da tunani na na social ka gane ko muna da tunani ne individual kai ta kanka to wannan kuma ba zai taɓa sa al'umma ta shiga ba sai lokacin da matasan da za su taso su cire irin wanga tunani a cikin kwakwalen su cikin ɗan lokaci kaɗan al'umma za ta iya zama.
ina magana da musulunci yake ya kamata a ce ka ji ciwon ɗan uwanka ga abin to shi da ɗauki musulunci ƙauyanci kai wanda ɗauki musulunci ƙauyanci kake bai zance addinin musulunci
ƙauyanci ƙauyanci ne so addini ƙauyanci ne ga duniya ta ci gaba akwai teknoloji akwai wani ne ka zo kana mutane zan ci teknoloji wani shi to kana kana ta teknoloji teknoloji kai a shi shi ho bai ho duniyar da kake ciki ho hadda aihuwa ta da an kai afirka cin amana shi na ho an kai ho me yasa an kai ho uba ne na adda karambani ya tashi yayi aihe shi afirka ya kamata a aihe shi Amerika ne ko a aihe shi Faransa sai tsoho tashi a aihe shi nan ga kaga ya ja mai matsala.
Shi bai yarda da abin nan da Allah ya ce na aje mutane daban-daban sashi sashi iri.
A shi bai to shi dan me za aje shi ga sashi. Shi ya hasan shi kai shi. Baka ji taken da aka musu ba. Allah shi kai ka Amerika ce ko da cikin buhun reza na. Allah shi kai ka Amurka ce ko da cikin buhun kunama na.
Shi dai shi Allah ya saka ka.
Duk abin da ka zama ne ka zama. Kana tunanin kana tunanin kasa to duk wannan yana daga cikin yaƙa hankula a hidda muku kishin kasashen ku da son kasashen ku saboda su kuma su ɗibi naku arzikin to abin tambaya da mi an tsaya.
Ba aka hanka kai, alga ta malam, me yasa kake ganin ɗan Afirka sai ka ga kamar bai son ƙasan shi kamar yadda kace ya fi son ina son waccan Gibo, gibo, su waɗanda sun kai boko, an koya musu ga uwayensu.
wana gane yanzu.
Ka fahimta?
Yanzu na gane.
Su an koya musu ga tunanin su duk yan boko mafi yawanci na da tunanin su turai ne ba wai al'umma su ba. Shi yasa yan boko da farko da sun kawo kishin al'umma su sun samu matsala da turawa. Ta yi ka gani?
Na'am.
Ta yi ka gani sai ko ture.
Sai ko ture.
Yaya ya abu ne. Ta yi kaga kwamin kurma. Kaga Mandela. Duk dan bokon da ya ce zai kishin al'umma shi ila yi problem a su sankara. Duka da kaji an ce sun kare da mutum
yana kishin al'umma ta yi ai su Mandela sun iya Ingilishin sun iya turanci Mugabe ya iya turanci me yasa suke kyabashi Toma Sankara ya iya Faransai sosai me yasa suke kyabashi saboda yana kishin al'ummarsa to da an ka koya musu sai ta lalace wasu ko da dawo wasu sun ka koma kishin al'umma su kenan turancin da an ka koya musu turancin da an ka koya musu kwakwalwar su bata canza su tana nan ta Afirka su ko matasan waɗanda ba su yi karatun ba to to sai ka san lalle in an ka aza mutum wuri mai zahi shina zama kawa mutum tashi zahi to yanzu dibo kullum zaka ga ana muna gori amerikawa sun gina amerika turawan faransa sun gina faransa ina da tambaya da jinin wana an ka gina amerika da faransa da dukiyar wana an ka gina faransa da amerika yau in ka ɗauki amerika baƙaƙe sun yi kashi goma cikin ɗari na 'yan amerika ni a dalilin zuwan kakakin nan su da iyayensu shine sun je sun yi aikin badala aikin da babu ko dala shine haka suka yi noman rake suka gina musu gidaje suka yi komai ƙasar da take ganin ita ce ƙasar da tafi kowace ci gaba a duniya sai wajen alif da ɗari tara na da hamsin aka ganin an ba baƙaƙe yancin su an kai ba su an kace da baƙi da hori daidai na Al-Qur'ani tun shekara dubu da wani abu Allah ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Majalisar Dinkin Duniya a 1940 kana an kai ta to bayan kare yaƙi duniya da biyu wai take zancen kare haƙƙin ɗan adam da daidaita mutane kuma ta zo ta ba saura da ruwa da beto ta ce waɗanda ƙasashe biyar suna da kujerar hawan naƙi sauran kuma ce an abu ba a yin duniya ba a yin ba wai waɗanda na ga cewa wai sun zo su daidaita ɗan adam su ƙatan ɗan adam yancin shi ƙasashen da har yanzu ana kashe mutane a cikin ƙasashen su da fuskar waɗanda bayu ne waɗanda baƙaƙe ne zuwa sun kai waɗanda ƴan ƙasa ne alhali su turawan ingilan sun iske les amerindian mutane asali na ƙasar amerika suka kwace musu ƙasa
wa ba dan adam yancinsa alkur'ani shi alkur'ani ai Allah ya ce ya mutane daidai ko ba ka dan bari to me yasa kai kace kai wani da wani dalili to kana ji na to wannan turawan da mi an ka gina kasashen su yan afirka da suka je suka yi aikin da ba biya su ko dala ba shi yasa kake jin yanzu akwai bakaken da suna kai kamfuna na turai na amerika da na turai kotu suna maka su a kotu saboda a biya haƙƙin kakakin da su sun ka aiki ba a biya su ba.
To yanzu sun kare gina ƙasashen turai.
Tsaya ka shi tsaya ka shi. Na biyu yanzu an kwashi mutanenmu yanzu dibo illar da an kai muna. An kashe na kashewa. An ɗauke saura sun je sun yi aiki. Waɗanda ya kamata su yi aiki a nan.
Su suka yi.
An tecen sun yi aiki. Waɗanda ya kamata a bari su yi aikin an kashe.
Nan.
Kana ji ko?
Na'am.
Arzikin kuma an ɗebe shi an can ana gina can kuma ba a daina ba. ko sai ana alfahari ana cewa an gina turai to da kuɗin wa aka gina turai da arzikin wa aka gina turai da kuma ƙarfin wa aka gina turai wagga tambaya ce muke jiran duk wani mai wayewa da wani intellectual wanda ya nisa karatu shina da ilimi shi ba mu amsa kan wannan tambayar da muke so mu yi kenan
a yanzu ina ganin afirka suna gina turai har yanzu a bari za su yi bari za su yi tun da ana bin hanyar da mun samu yanci yau an kwashe arziki to babu arziki kasar ka kana ji kana gani babu arziki ba zo ka ce baka son kasar ka ba ka ta ina shi yasa ka ji mutum kullum ni zan hau kasashen namu ya ka ji in suka bari muka iya daukan nauyin ilimin dan Afirka dibo bai da wani dogon guri game da rayuwa to yanzu yasa ganin dan Afirka in ya samu miliyan biyar shi gane ka babban mai kuɗi na turai mai miliyar guda ganin shi shi talakari turai to in sun ka yarda mun ka iya samun abinci mu ɗauki nauyin kanmu kenan ci gaba za mu yi saboda mi saboda duk duniya babu inda akwai matasa a duniya duk cikin kwancinan kinga da kake gani afirka ɗaya ta'adda matasa sauran duk al'ummominsu sun tsuwa saboda su ma ɗa guda ɗa biyu ne kaka kana da tara tara ta bada visa ai maza maza a tahi sun tsuwa alman yanzu in mace ta aihu hudu duk ɗa biya aka yi mata sadar ta zama gida kar ta yi aikin komi saboda ana san ce ɗa guda siyasa ta mawo yanzu sun ce biyu ana ta neman amma duk da haka yanzu China tana cikin ana cewa kusan kat miliyar bilgin menene menene kana ji na yanzu sun yi yawa amma tsohi sun fi yawa cikinsu kenan afirka ita ɗaya ce addami matasa shi yasa ko ina ke ta ɗiba ganima kenan shi yasa ake samun hayaniya kenan kan na biyu ku ne ke da arzikin tattalin arzikin ƙasa in inda matasa suke sun ka samu ilimin da za su fiddo arzikin su sun shiga cikin bala'i ba le futur na duniya ho gaba ɗaya afirka ne ho shiki kai kenan wannan kasu sa tsammanin matasa su tashi su san abin da suka yi kasu zama na nan su zan daga dan kallon tv sai dan shan shisha sai dan shan kwaya sai wane ne sai wane ne ka ce kuma wani kahiri ya dauke ka ya baka bindiga ce ka je ka kashe al'ummar ka shi yazo yana ɗiba arziki kenan a rage mu ta wagga hanya matashi ya kashe matashi kaga an mai da al'umma ba ka san ko kato shi armi kato mace ta armi mace kaga an rage yawa shi yasa aka ta cewa Afirka a yada wannan tunda an yi an yi ku rage aiwa kun kiya to yanzu an ka ce kato shi armi kato kaga babu aiwa a musulunci namiji na iya armi mace daya biyu uku hudu to to kato in ya armi kato kaji mace takwas sun tashi aiki
su babu labarin kenan in ma da guda guda za su aifuwa kaga diya diya shakwas ina a kenan ana ta wani takanik ana ta wasu dubarce dubarce saboda shi wancan mugu mai son shi ci arzikin afirka kullum zai zo maka da dole sai ya zo da wasu tsare tsaren da ke dibin kamar mutane bu san abin da suke yi ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba wanda ya isa shi ma Allah subhanahu wataala to amma Allah da ta malam duk wannan abin tuntuni shi Allah madaukakin sarki a alkur'ani ya wayar da mutane akan tun irin wanga abu ya kasance alaji Allah shi ya halicci duniya duk abin da ka ji Allah ya hudi ko ka gane ko baka gane ba akwai hikima ciki in kaga Allah ya umurce ka da abu ko ka gane ko baka gane ba akwai alheri ciki in kaga Allah ya hana ka abu ko ka gane ko baka gane ba akwai sharri ciki shi akwai abubuwan da musulunci ya hana tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu na da an ka kai ga laboratoire an ka gane irin illar da suka haifa mutane akwai abubuwan da musulunci ya hana ba ma irin na jiki ba ne zamantakewa ne da wani abu Allah ce ka a yi yanzu na illar su taka bayyana cewa waɗannan abubuwa suna hana al'umma ta ci gaba akwai abubuwan da Allah ce a yi umfanin su yanzu na ake tare shi ana ta ƙara gane amfani da Allah ya ce na ci ne na sha ne a a ɗabi'a ce ta gari ashe wurin abin da Allah ce a yi ko na ci ko na sha ko na wani aiki dai shi zai gina al'umma duk abin da Allah ce a bari ka a ci ko ka a sha ko ko ka a aikata shi ne zai ruguza al'umma ko an gane ko ba a gane ba ba wani savan da wani expert na turai ko na ina ne wanda ya kai Allah subhanahu wata'ala sanin duniya tunda shi ya yi ta dalili to turawan faransa su sun kayo peugeot su za su faɗa ma da aiki da peugeot in ta faci wannan mota wadda ta peugeot can na aka zuwa gaba ɗaya duniya in ta rikice sai dai can wajen su turawan jamus almai su sun kawo mercedes duk duniya babu wanda zai faɗa maka matsalar mercedes in ta rikici gaba ɗaya duk duniya dole sai an kuma su suka yi ta kana jina da kyau to duniya Allah ya yi ta kuma ya yi mutane ba wanda zai faɗa ba Allah yadda duniya za ta tayya a bar ƙarya kenan Allah tuntun mu ya faɗa ma musulmi yadda duniya ta tayya dole kuma su ne dokokin Allah ga Qur'ani nan kuma ya turo manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi explique yayi sharha kuma Allah ya gadar da malamai nagari waɗanda suke bincike su faɗa maka shari'an nan ga yadda zaka fahimtar nassi in ka kauce duk yau kana ta ganin abubuwan da musulunci ya ce suna ake nan ana dawo musu zan ba da misali guda saboda lokacin mu ya fara ba da misali guda musulunci ya hana mu'amala da riba ko ba ka nan bari Barci a lokacin mai ya taho ce ya ma wuce.
To kana ji?
To. Na'am.
Musulunci ya hana mu'amala da riba.
Na'am.
Domin tana da cikin cututtukan duniya wanda cikin ilimin cututtukan duniya na abin da shafi tattalin arziki za mu zo kanta. Turawa sun ka ce a dama Yahuda na sun ka aza wannan tsari. Sun je Turai sun aza shi Portugal an ka kore su kasar Portugal.
Na'am.
Sun ka je Ingila sun ka aza shi an ka gane suna tsaki arzikin mutane aka kore su.
To.
Suka zo Almanya sun ka zama Italy da gane suna tsaki arzikin mutane yin su ta kisan gilla.
To.
Sun kai America sun ka aza wannan tsari yanzu suna suna cin karensu babbaka yanzu duk ya mamaye duniya. Kana ji ko?
To.
Lokacin Obama yana shugaban kasar America. sai aka yi crise economic tattalin arziki bankuna sun ka shiga matsala mutane sun ka shiga wani mugun bashi sai da an kai bincike sai an ka gane bankunan da ke mu'amala ta musulunci suna nan daram da kam amma bankunan amerika masu mu'amala da riba duk sun shiga cikin matsala to sai abin ya ba su mamaki wanga banki riba shi ka amsa d percent kenzu percent makudan mahaukatan kuɗaɗe shi ka samu shi ma ciwo ne wanga banki kaɗan shi ka amsa amma mai amsa kaɗan shina nan tsaye daram wanda ke amsa mai yawa ya ruguje sai sun ka ce il faut nous faire des études ka san su turawa ba wai da kulli na aka aiki ba kuma kan ai musu études ya an kai haka sai sun ka gane a shi rashin aiki wato mu'amala ta amsar riba mai yawa ana ta mai da talakawa ne talakawa kuma sai zaman to kana ba mutane kana jira a kama mai yawa wata rana wani sai shi gudu sai bankin ka shi rugushi mai amsa kaɗan kaɗan kaɗan ɗin sai Allah ya sa mai albarka sai bankin shi ya tsaya to amma wagga mas'ala ijazi ne na alkur'ani miracle ne a cikin suratul baqara Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yamhaqullahu riba arriba da larabci shine ƙari rabayar mu kana jina to yamhaqullahu riba Allah yana tauye albarkar riba abin nan da kuka gani ga idonku ƙari ne sai Allah ce shi ke ɗibe mai albarka wa yurbi sadaqat sai yace yurbi yana haɓaka a sadaqat dukiya ta sadaka sadaka a zahiri menene ita yanzu inda ina da dala ashirin ba da sadakar dala goma ta ragu ko ba ta ragu ba ta ragu a zahiri ko to sai Allah ce yurbi yana ƙara ta shi yasa abinda baka ganin nan wanda kaka ganin mai wanda kaka ganin mai yawan nan sai Allah ya mai albarka shi yasa da yawa masu mu'amala da cikin bashi suke karewa masu wani mu'amala wadda ba ta riba suka iske sun kare lafiya to ita ko as sadaqat me yasa Allah kira ta sadaqa daga sadaqa ne shine yayi gaskiya domin ba mai bada sadaqa sai wanda ya gaskata cewa lahira Allah zai bashi mi zai bashi sakamako shi yasa an ka samo as-sadiqu aboki na gaskiya wanda ke gaskata ka gaskata shi daga nan an ka samo as-sadaq sadaki wanda aka ba mata saboda yana gaskatar da cewa lalle kana son ka aure mace na'am to ka ji bayani cikakke daga wajen Allah subhanahu wataala Allah ta malam bari mu tsaya nan Eh, amma kafin mu tattare zan dan isar da sakonni a gurguje sannan abdulkarim ina so ka yi min wani abu so nake ka gwado mini malam Muhammad Sani daga kyamarar nan taka.
Eh.
Ka juya ka goro mana shi saboda kullum yana tare da mu.
Haka.
Kuma yana tare da malam yana dauke da littattafai.
Haka.
Eh mana.
Eh gaskiya.
Gwado shi.
Da ai tuya abota da albasa.
Ai tuya amince da albasa.
Haka.
Eh kullum muna nan muna darjiya da ni da kai.
Haka.
Kuma yana zamme bisa kujera.
Haka sai a ce malam Muhammad Sani mutane ba su yi.
Yawwa ba su ganin shi.
Haka.
Yawwa sai dai nan Uh, masha Allah to ban sani ba to masu kalama da sauraron mu kafin mu tattare muna isar da godiyar mu kwarai da aniya kamar wani wanda ya aiko sakonsa sosai a duk da dai ban ga ya bayyana sunansa ba Mm.
amma kuma ya aiko lambarsa ta To.
wasa muna godiya To.
mai wata lamba uh, a ƙarshe 00 kan uh, to mun gode sai kuma akwai cakwarba ya biyo mu sau da kafa a cikin wannan shiri muna godiya kwarai da aniya akwai wani da aka ce masa kadiri agastan yana can agadas Okay.
suna biye da Musa da kafa a cikin wannan shiri. Sannan akwai Hajiya Maryama daga Gabon ta ce ga munan zama tare da ni da ‘ya'yana ‘yan jami'a ne.
Masha Allah.
Suna biye da mu Masha Allah.
sau da kafa.
Eh.
Sannan akwai Alhaji Ibrahim Eh.
wanda yake a Cote d'Ivoire.
Eh.
ya ce gambe da Allah ka ce ma malam muna godiya mara adadi Sannan akwai ah, imamu Musa Eh.
na masallacin Pekadis Duwala Kamaru Okay.
babban limami ne Masha Allah.
ya ce ga gaisuwa ta musamman shi kai bai da wanga ilimi
To ai dama haka ba.
sannan kuma ah, ah, a ƙarshe kahin su tare saƙonin suna da yawa Eh.
akwai sani dauda ya kira mu Eh.
akwai ah, jamila ta kira mu Eh.
akwai sha'ibu ya kira mu Eh.
akwai ba baba baban baba akwai ya kira mu akwai Rabi Musa Eh.
akwai Abdulkadir akwai Ibrahim akwai Salufu Mm.
akwai eh, Yahaya Mhm.
tabarakallah dai a- abubuwan Ga sunan sakonnin su- su- suna- suna da yawa.
waɗanda na waje ne ba mu koma wajen Facebook ba Ba da ko sauran- wajen- da sauransu.
wajen WhatsApp Eh, to duka Thomas, mu amsa Allah ya mun biya amsa.
su kuma Amin ya muna rabbi.
gaishe su Amin ya da rabbi.
waɗanda muka eh, amin.
karanta su da yasu da waɗanda musu karanta ba duka dai gaba ɗaya da waɗanda Sosai, suka yi kira da waɗanda ba sun sosai, ka so yin kiran ku sosai, samu duk sosai.
dai muna makuwa fata na Ma- ma- alkhairi ma- kuma makon da ya wuce akwai wani mutum ya zo nan wani babban ma'aikaci ne Eh.
ya ce ina malami ce a nan na malam shi Eh, gaba eh, kun ba ranar da muka yi karatu ba haka haka sai ya ce duk inda jikin shi ka karkarwa kuma babban ma'aikaci ne kuma mailimanci ne a kan Gaskiya.
fannin turancin haka haka kuma yana da mukami ya ce to shi ba bai gane wa ga harka Eh, haka.
ya ce a baka gane sai an yi bincike ce ba ka yace yanzu haka na muke ta yi tagaga yace to kaga kamar dai a saki raƙumi da kaya na babu akala Mu ba- mu ba kawunan mu amsa mu mu- mu ba Eh, kawo mu na ba kawo mu mu amsa amsa.
eh mu ba kawo na mu amsa bala a rufe mana da addu'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آمين.
واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين.
والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب آمين.
العالمين آمين.
اللهم ول امورنا آمين.
خيارنا ولا آمين.
تول امورنا شرارنا آمين.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين masu kalamu da sauraron mu sai makon gobe idan fa Allah ya yi bisalam mu zama lafiya